ga masu kirkirar wannan karyar da abin da ya kamata a musu da kuma jan kunne da Allah ya yi ga masu imani cewa kada su ƙara faɗin irin wannan magana game da ita na na aisha inda su masu imani kuma mun karanta da malam ya kawo yana tattauna mana matsalar ɗaya bayan ɗaya don mu gane girmanta da nauyinta a wannan lokaci satin da ya gabata ya mana ishara dangane da halin da na aisha ta tsinci kanta a ciki duk da karancin shekarunta da tashinta a gida mai tsarki kuma aka aure ta a gidan da ya fi kowane gida a duniya shine gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tarbiyyance ta ya tashe ta a ciki kaga taranto me bata san komai ba a duniya in banda alheri sai kuma bin Allah da manzansa to amma haga ga abin da ya same ta na wannan tashin hankali kuma Allah ya dauke wahayi bai ka ba har tsawon wata guda don a nuna mana waɗansu ayoyi da hikima na ubangiji da cewa in ka samu kanka a cikin kaɗan daga cikin ire-iren waɗannan baƙin ciki to yaya za ka yi ka fita a ciki shi ne saka tuna wannan ƙisar da wanda ta shafa kama daga shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam na na aisha ta da na ababakarin ko umar umar mamarta kenan da sauran mummune masu imani yaya suka yi zama na wannan lokaci wata guda cikin tsantsar baƙin ciki za mu tashi da malaki cewa wa yallahu laha wa hiya tufaji'u bi naba'in min ummi mustahi yace Allah sarki da Aisha ka dube ta ga tanan abar tausayi labari ya zo mata na mamaki mai girgiza zuciya daga wa ummu musta ba mun karanta farkon kisar ba ba samu labarin da yake faruwa ba ta ce dai kawai an dawo daga wannan yakin sai ta fara rashin lafiya abin da kawai take jin ba ta jin daɗi shine yadda manzon Allah yake mata a yanzu ba irin yanda yake mata a baya bane in ta rashin lafiya sai shigo ɗakin ta ya taɓa jikinta wala Allah a ce ya jiki ya aka ji ana ya tausaya mata kuma kullum a duba ta a je a da ƙara duba ta ta ce amma a wannan rashin lafiyar in ya shigo gida kewayenta baya shiga ɗakinta kawai ce ya mai jikin naku ya mara lafiyar ku ko ta to wannan abin ne ta karanta cewa to lalle akwai wani abu da yake faruwa amma ba taɓa tsammanin irin wannan mummunan labarin ba ne a ƙarshe ta ɗan so ma samun sauƙi ta fita ita dawa umma musta za su je su bayan gari su ɗanyi uzurinsu na tsuguno da sauransu a nan ita wannan mata take cewa ta tuntuɓe take cewa allah wadaran misla ta ce ya za ki zagi mutumin da ya tafi haƙin badar ta ce ke ba ki ji me abin da yake faruwa ba ne ta ce me yake faruwa ta ta kwashe labari ta faɗa mata ai gashi gashi gashi gashi gashi to haga wannan labarin ya zo mata a cikin me tashin hankali da firgici da jin cewa da ji tsawon kwanakin nan dama wannan shi ne labarin da yake faruwa a garin madina aka ce mata eh shi ta shiga bakin ciki nan da nan jinga ta ƙara dawa sabuwa ko to shine sai malam ya kawo sigar cewa ko wayallahu laha wa hiya tufaju yace Allah sarki kamar ka faɗa da Hausa ko kowanne yare akwai kalmar da yake amfani da shi gurin tausayawa wani in ya higa cikin tashin hankali in ba ya ce Allah sarki wani kaga me ake nufi ana tausaya mara higa cikin wani hali ko idan ka zo gurin mutanen mu Kanuri in wani abu ya faru da kai wanda ba daɗi sai ta ayya kan jala ko canja na aga shi ne mana an tausaya maka kira don kada gurin fulani ba shi ba suke cewa to kayi kuma wani hausa ne a yi mai suke cewa su fulani eh ba fulani ko to shi ke na tafi haka malaki cewa wahiyar mahadudatun minal mardi tana ta tashi ta ɗan fara samun sauƙi daga rashin lafiyanta wannan ya ba ta dama a ɗan tattaki a je bayan gari a ji kuma a dawo an fara samun sauƙi kenan ko ya ce me fata'awadu har alhuma ana faɗa mata wannan labarin ga abin da yake faruwa sai da zaɓi sake dawa sabofin da ya dan barta ta fara samun sauki an fara jin alamun an warke to yanzu ga wani bikin ciki ne duka zuciya ya same ta kaga shikenan sai a dawo jinya ta fita dama kenan yace wa hiya taqulu li ummiha ka kwatanta wannan abu ta ta san mamarta tace min asa tana tambayar mamarta cikin bakin ciki da bacin rai tace subhanallah ta ji labari a gurin wannan matar ta dawo gida manzalla ya shigo yadda ya saba ta ya mai jikin ta ce ina so in tafi gidanmu a ban izini ya ce sai kin da ta ce ta yi haka domin ta samu asalin labarin a gurin mamarta tun da wannan haga za ta dan mata wala ta dan boye mata wasu labaran da wani abu da yake faruwa tana za ta tambaya mata mama wai me yake faruwa ne a garin nan game da labarin ake faɗa game da ni sai ta fara bata labari kaza kaza kaza kaza kaza tace subhanallah yanzu wannan labarin kowa ya san shi tace kowa ya sani manzon Allah ma ya sani tace ya sani babana ya sani tace ya sani sai ta ƙara jin bakin ciki da damuwa da shiga kunci da musifar da ba taba tsammani ba a duniya ko tace wa qadi nani hadasna su bi hada tace yanzu mama wannan labarin kowa yake fada wa fi riwayatin ukra tasalu tace a wata riwaya take tambaya wa qadi alima bihi abi tace yanzu labarin nan babana ma ya san labarin nan take tambayar mamarta fa tujibu ummaha na'am tace mata eh babanki ya sani fa taqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ma ya sani tace mata na'am eh ya sani tujibuha ummuha kadhalika tace mata eh na'am manzon Allah ma ya sani kaga bala'i zai ƙara darsuwa a zuciyarta mun karanta a baya daga nan ta fara kuka ta kwana gari ya waye tace bata yi bacci ba ko na sakan daya kuma hawa bai zana fita a idanuwanta ba gari ya waye ta ci gaba da kuka tsodar ta yi 24 hours kuka hawaye ba yankewa maganar bacci babu ta kwana ta wuni ta ƙara kwana ta wuni ta kiyasta dama ga rashin lafiya ga yanzu ba maganar cibaranta na sha ga damuwa da kuncin rayuwa ya ta da abinci ta lokaci kaga bakin ciki ai bala'i Allah ka rawa mu da bakin ciki yace wa yallahu laha wa rasulullahi sallama nabiyyu alladhi tu'minu bihi yace Allah sarki na Aisha ka dube ta dai gashi manzon Allah shine annabinta da ta yi imani da shi ko eh wani ne rajulu hallari tuhibbu kuma shi take kauna a duniya shine mijinta tafi kaunarsa sama da kowa a duniya ya kudu laha amma yazo ya ce mata a ƙarshe shine babban masoyinta a duniya bata san kowa wata taba kaunar wani ba a duniya sai shi sai yazo ya tsaya a gaban ta ce mata me amma ba'adu ba mun karanta ba bayan yayi innal hamdalillah to amma ba'adu bayan haka fa innahu balagani anki kaza wa kaza yace Aisha na samu labari game da ki an ce kaza an ce kaza an ce kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza fa in kunti ko bari'atu in har kin san baki komai ba fa sai bude kikin lai to Allah zai wanke ki mana Allah zai kawo wahayi a nuna cewa wannan abun baki ba Allahu ta'ala yace wa in kunti almamti zamban in kuma kin san kin yi laifi kin aikata ɗaya daga cikin abin da ake ambata game da ke fasta ga firillah ta'ala ta ki nemi gafarar Allah kaga a wannan kalamin a lokacin manzo Allah shi kansa ba shi da wani yaƙini game da matsayinta na fata kuna ganewa bai san me bai san asalin gasken lamarin ba tunda Allah bai kawo wahayi ba suka ce wannan yana maka cewa manzo Allah bai san gaibi ba sai in Allah ya sanar da shi tun daga abu ya shafi karan kansa ya shafi wacce fi ƙauna a cikin mutane ko kuma yar babban amininsa a duniya kaga da ya san gaibi da daga an fara magana mai zai ce za a saukar da hukunci zai faɗa abin da ya kamata yawa idan munafukan ma kuma ya hana wannan abu amma bai sani ba ya rasa ma ya zai a ƙarshe ne mushawararwa sai da na aliyu da kuma wa zai bin harisa me ya kamata na yi ga abin da yake faruwa sai da na aliyu ya kalli matsayin manzan Allah da kimarsa a gunshi da matsayin shi dan uwansa ya nuna mar cewa duka wannan damuwar ba akan mace bace kwaya daya to ya manzan Allah Allah bai kuntata maka ba ga matanan da yawa irin ta bana kawai kaga ba za ka gaji da ita ko kuma kana ganin akwai damuwa ka sake ta mana ta auro ta to amma dai sai dabara ko yanzu amma ce a tambayi ku yangarta za ta fi baka labari na gaskiya game da rayuwarta to naji kai kuma zai dufa da ce ya manzan Allah wallahi iyalanka ce mana matarka ce saboda ya kalli kaunar da manzan Allah yake mata da yake santa a ran shi ya ce matarka ce manzan Allah kuma wallahi babu wani abu game da ita in ba alkhairi ba da haka duk wannan abin da ake faɗa ba gaskiya ba ne ba ta yi ba shi kai tsaye yanke hukunci kawai shi ne shawarar da ya bada wannan sai ba manzan Allah ƙarfin gwiwa kace a zaidu ne bini harisa baban usama kenan mana ko zaidu bini harisa kine baban usama aiko mhm ita to ke Aisha ki sani cewa in har kin san kin yi laifi to ki tubar wa Allah domin shi Allah fa innal abda shi bawa idza tarfa bi dhanbihi in ya tabbatar yayi laifi ma'ana tsaya a gaban Allah ce ya Allah na laifi kaza thumma taba taballahu alaihi in ya tuba duk laifin da mutum ya in dai ba ya zo gargara ba in ya tuba tabbatar nasuha Allah ya ga zuciyarsa ya tuba duk laifin sa Allah ya fi masa ba ma maganar yafewa ba in mutum ya tuba na gaskiya ya kyautata imaninsa ya yi aiki mai kyau to laifuffukan da ya guda miliyan ɗaya da aka rubuta masa zunubi miliyan ɗaya sai Allah ce a mai da shi lada miliyan ɗaya saboda karamci na ubangiji a watan aya da Allah ya faɗa cikin sutul furqan ko mun sha karanta ta to kaga yake nuna mata cewa in kin yi laifi to babu damuwa ki tuba shedan ne kenan ko sai Allah gafarta miki to wannan maganar shi tafi kauna a duniya shi ya kamata ya fara bata kariya amma saboda bala'i ya shigo na jarabawa shi kansa ba shi da takamaiman hukunci game da ita ta ji abin ya da ki zuciyarta ta ce babanta ka bada ka ba wa manzon Allah amsa ma ta ce me zan ce ma duk da kamalar Abubakar Sadiq da hankalinsa da nutsuwarsa da cika da kamalarsa mata ce me zan ce masa wallahi ban san me zan ga masa mama ta ba shi amsa ki ba da amsa a madina ta ce in ce masa mai ko kaga bala'i ba karamin musifa ba ce yasa idan bala'i shigo cikin mutane don ba a koma makarantar manzon Allah ba sai a ji a bata tsakanin kowa da kowa musamman tsakanin iyali zargin ya shigo akwai matsala a cikinsa idan baka ritsu ba sai ka ga ka zo ka ji kunya kuma bai zo lalace Allah ubangiji ya kiyaye yace to fatalama annaha annahu shakkun biha yana fadar wanda ta gane cewa manzon Allah ma na shakka game da ita tunda yanzu kenan bai da matsaya guda ɗaya game da ita ko ta yi ko ba ta yi ba shi ma haka yake yanzu kenan ta gane banda Allah babu wanda ya san cewa ba ta yi ba tunda ga manzon Allah ma shiga layi biyu da ita ko ta yi ko ba ta yi ba hakan da ba shi da hukunci ɗaya da yake game da ita kenan na fata an gane ya ce la ya taƙi min ɗaharatiha ta ce a lokacin manzala kansa kin ta gano cewa yanzu manzan Allah ba shi da wani yaƙini game da cewa ba ta laifin ba tunda bai yanke hukunci game da ita ba yace in har kin san baki laifi ba haga wannan kalmar ya nuna maka cewa irin da yake kikkiawan to game da ita da kuma kaunarta da yake sai fara kawo korewar laifi kafin ya kawo tabbatuwar laifi in kin san baki ba to Allah zai wanke ki in kuma kin san kin yi to ki tuba Allah sai gafarta miki haka wannan maganar ai tana da nauyi ita ma yace wala qadi fi tuhumatiha ko wala yaqdi fi tuhumatiha a lokacin manzala shi kansa bai yanke hukunci guda daya game da wannan abin da ake wannan tuhuma ba ma'ana bai dauki bangare daya ba bangaren cewa ba ta yi ba aka yi tsaya fito bangaren cewa ta yi bai ɗauki kowanne ba na nan da tsakiya manzan Allah ɗin sassana kuma shi ne mijinta shi ne masoyinta ya ce wa rabbi hulun nuka biyu ruhu ba'ad a lokacin ubangiji Allah bai saukar mar da wahayi game da wannan abun ba ya ce wa lam yakshab lahu an ne bara'atiha kuma a lokacin Allah bai saukar mar da wahayi ya mar bayanin cewa na Aisha bata aikata wannan laifin da ake zarginta da shi ba daga sai tsaya a matsayin dan adam shi ma a tsakatsaki bai ce ta yi ba bai ce ba ta yi ba to kaga anan sai da kuma fadar Allah kai tsaye ko sai ka dauki ko yace walakin la tamliku menene walakin ko mm yace walan yakashib lahu an bara'atiha allati ta'lamuha Allah bai sakaro manzon Allah bayani akan cewa ita ba ta yi laifi ba barratacciya ce ba ta da laifin komai wanda ita kuma ta san cewa ba ta aikata ba ai yanzu mutum ya yi wani abu aka zo aka tara mutane aka ce duk wanda ya san yayi abu kaza ya faɗa shi wanda ya abin ya san ayayi amma wala ala saboda karewar imani ko tsoron zai ji kunya a duniya sai ya kasa kasa ce bai ba in aka yanzu gaba alƙali da mutum guda biyu ai galibi ɗayan ya san bai da gaskiya kaga da ya fitar da mutane ce a ni ne da laifi kaza kaza kaza kaza kaga shikenan an huta to amma zai yi kokarin ya boye saboda da yawa daga cikin mutane sun fi kaunar suka ce da jin kunya a duniya gwara a lahira a ganin shine karshen rashin imani duk abin fara za ma a duniya ko me fa duk girman sa fa wallahi a yanzu da ake wannan rayuwar ma ba shi kwana uku zai zama tsohon yayi da ne ake zaka ga an yi abu ta mayana ta lokacin muna yara kanana in aka samu yarinya ta je ta an kama ta yi zina a da fasikanci da wadansu za a tare yan mata a yi gada a dandali a tada ta a cikin gari ba haka ake ba da to yanzu ba amma duk abin da zai faru wallahi kwana ɗaya za ka ga wani abu sabo da ya linka shi bala'i ya fito saboda ka ya zama kabaru ka ne shi an manta da shi amma sai mutum ya zaɓo da ya ji kunya a duniya ware da a lahira wannan bai san me lahira ba Allah tsare imanin Allah tsare imanin yace wa ha to wannan haga wannan na Aisha kenan yace wa ha huwa za Abubakar Siddiq to yanzu mun gama magana akan an maka bayani dangane da abin da tsinci kanta a ciki to sai mahaifin sai zama Abubakar yace malaka sa ka duba shi ma kansa ga nan babban sahabin manzon Allah babban masoyin sa wanda kowa san kimarsa a musulunci ko manzala ke cewa wallahi ma nafa'ani malun ma nafa'ani malun abubakar duk duniya babu wani duke ta taimaken ne ya yada addini ita kamar duke ta da abubakar haka ya sake manzala duke ta duk abin da ake nema na addini ga dukiya ta manzala kawai ayi ko babu hisabi babu bayani babu wani maganar accountants a ce za a je a yi diddigi kawai inda addini ake so kawai ga dukiya an taba cewa a kawo sadaka idan ta taro duk abin da ya mallaka mai sunan kuɗi ya ɗauko ya taho da shi wanzala ce wannan kuɗi haka to me ka bar iyalinka ya ce na bar musu Allah da manzo ba wani abu da rage a gidansu da yake imaninsa ya kai wanzala bai hana shi ba kuma gidan an ci gaba da rayuwa sama ka dubi da kansa a cikin wannan bala'i yace to ka dubi sanan abu kasima da girman sa fi wa qarihi a cikin nitsuwarsa wa sasiyatihi wa ibu nafsihi mutun ne mai nitsuwa mai kamala mai tsantsar kyakkyawar zuciya malamai suka ce galibin mai suna babakare galibin su ba duka ba suna samun wata nitsuwa ta musamman za ka ga nitsuwarsa daban da sauran waɗansu wanda ba su ba galibin sunan nasu akwai nutsuwa a ciki yasa dan abu ya faru zaga su galibin su dattawa ne mana ba wai sa da shekaru da yawa ba amma abu ya faru sa samun nutsuwa sai su daura nuna mutane ga yadda ya kamata ai ba sa yin rudani ba sa yin kaza ba sa yin kaza amma kan samu kuma wanda suke sunan kawai ne amma ɗan ragabza ne amma galibi ne sunan shi yasa ake so kin zaka saka suna maka binciki sunan domin da tasiri a jikin mai suna galibi in ji malamai ko to mutum ne mai nutsuwa da manzon Allah ya rasu aka shiga cikin rudewa a Madina sadana Umar duk da imaninsa da matsayinsa amma saboda yadda take kaunar manzon Allah aka ce masa ya rasu kawai sai da abun kamar wani sabon abu ya ce wallahi manzon Allah bai rasu ba ya zara ta kuma sama ce duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu za mu fille masa wuya manzon Allah ba rasuwa yayi ba ya tafi ne ya gana da ubangijinsa kamar da annabi Musa ya gana da ubangijinsa kuma zai dawo zai yanke hukunci akan waɗannan masu cewa ya rasu saboda ya rude amma ba ya kawo al'umma kyakkyawar mafita ta zana babakarin Allah kawo mafita ta hannunsa bai kwana a anguwar ba ya kwana a wani gidansa daban saboda haka da ya shigo cikin gari ya samu labari ta tawa cikin nutsuwa ana ganin shi aka koma kansa bai ce kowa komai ba ya kalli tarin mutane ana cikin hayaniya sai shiga gida gurin yarsa ya ce mace ya jikin manzon Allah ta ce to gashi nan dai yana suma ya farfado amma yanzu tun lokaci kaza da ya suma ya farfado ba sai ya bude fuskar sai ya kalli manzon Allah ya sumbaci goshin manzon Allah ya ce ya manzon Allah kai mai tsarki ne a raye da bayan ka rasu ma'ana ya rasu saboda ya ga alamun ya rasu ya ce kowa kuma ya fito tsaya masallaci ya ce ya umar ala rislika ayyuhal halif ya umar kaɗan nutsu mana kwantar da hankalinka amma saboda ya shiga cikin firgici bai kula ba bai ji ba mai aka ce ba da gaba zai kula shi ba sai koma gefe shi ba ce inna alhamdulillah ko sai kuma su laraba a gurin su kalma ta mai muhimmanci da ka ce inna alhamdulillah kowa zai da kanka za ka yi jawabi kenan sai ka dawo wurinsa sai ce ayyuhan nas ya ku mutane man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadun qad mat man kana minkum ya'budu muhammadun fa inna muhammadan qad mat duk wanda a cikin ku annabi muhammad yake bautawa to lalle tabbata yanzu ya riga ya rasu wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyul la yamutu abada in ko mutum Allah yake bautawa to ku sani dan manzon Allah ya rasu addini ba zai ci baya ba za a ci gaba da bautar Allah domin shi Allah hayyun raye ne la ya mutu abada baya mutuwa har abada in ma kun manta ko sai ja musu aya to dama kuma shine ake malaman sunna ba kitabu rasu ya karanta maka ba yace wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurru la shay'a wa sadallahu shakirin sai da umar ya ce wallahi da ya ji wannan ayar sai duk kamar yanzu aka saukar da ta ƙur'anin ma kuma sai tana cewa eh ayar ƙur'ani ce kenan gashi Allah ya faɗa cewa dama zai rasu kuma yanzu sai ku bar addini kenan kawai sai tabbatar lalle manzon Allah ya rasu kawai sai ya faɗi yace ba zai iya matsayiwa ba to daga a wannan yinin duk inda ka ba a Madina wannan ayar ake karantawa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kaga sai Allah ka al'umma samun nutsuwa da tabbatuwa kan aqidar sunna sanadiyarwa nitsuwar sadana babakar ko suna gaga har yanzu akwai masu bida da cewa wai ba za a ce annabi ya rasu ba ana kidata ta wanda ba san mai musulunci ina fata an gane to don da mutumin da yake da kudurin cewa wai zai zo gurinka za ka yi wani ko wazifa ko kaza kana da wai a shimfiɗa kaza zai zo gurin ya zauna haka bai da ya rasu ba kyan wani kuma aƙidar magudanci ce ba musulunci ba ce Allah ɗare imanin duk da yake nutsuwarsa da kyakkyawan tunani da Allah ya bashi ko yace amma me yalza'uhu al'alam wannan zafin zargin da aka yi yarsa da bakin cikin halin da ya tsinci kansa a ci sai da tasiri a ɗabi'unsa da halayensa ka san mutum mai nutsuwa mai abu da yawa zai shiga cikin damuwa mutane da ba sani ba domin a fuska ba za ka gani ba zai haɗiye abin shi ne aka ce alamun shugabanci ko girma shi ne kana cikin damuwa kuma za ka yi dariya za ka yi murmushi kuna harka da mutum bai ga wani alamu ba sai mai kaifin ba sai yake gane cewa wani kwanan nan baya cikin akwai abin da ke damunsa amma ba zai canja farar ɗaya ba saɓanin wanda yake da karamar kwakwalwa za ka ɗan abu kaɗan ya rikita shi diya susuce ya lalace ya zama wani abu kaza da ta ce amma duk da haka saboda zafin abin da aka yi da kuma cewa abin ya ɗauki lokaci mai yawa bai wuce ba sai da wannan zafin ya kasan harbi a kamar na guba na wani dafi zafin ya taɓa shi ya ce wa huwa yurmi fi ardihi gashi an mar jifa an mar kazafi a cikin mutuncinsa ce ibnatihi a game da yarsa wace yar tasa kuma ya ce zauji muhammadin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahibuhu alladhi me yuhibbu babban masoyinsa da shi ya fi ƙauna a duniya a tarihin rayuwarsa tun daga tashinsu suna ƙuruciya ba su taɓa rubawa da manzan Allah ba tun asalinsu manyan aminan juna ne tun suna ƙuruciyar shekaru kuma ga suka ci gaba da wannan amintaka tasu har mutuwa ta raba su sadana babakarin ke ko ya ce wa ya za'anu ina ne wa ya ɗi ma'ina ilahi wadda da manzan Allah ke samun nutsuwa baya samun nutsuwa a duniya in ba ya zo wurin manzan Allah ba mun karanta a farkon littafin nan manzan Allah yakan je gidansa a rana ɗaya so biyu so uku to shi kuma fa sau da gidan manzan Allah haga tsabar amintaka tsakaninsu ba zai yi su ɗauki awanni ba su ga junansu ba haka Allah ya haɗa su ya ce wa nabiyin lari yu'minu bihi wanda shine annabinsa da yayi imani da shi wa yusaddiquhu kuma ya gaskata shi tasdiqil qalbi al-muko al-mufassal ba da gaskiya daga cikin asalin zuciya shi yasa ka sa masa as-saddiq me asalin sunansa abdullahi sunansa sada abubakar ba sunansa abdullahi bin uthman haka sunansa amma haka wannan alkunyar da alakabin da aka bashi na as-saddiq sai ya bi shi lakabin mai abubakar sai bi shi mutane da sun dauka masu nansa kai abubakar amma sunan shi na gaskiya shine abdullahi bin usman shine asalin sunansa suka ce duk wani abu da manzon Allah ya zo da shi daga ya faɗa masa yake yarda da shi wata rana yana zaune da da ga manzo Allah wahayi tun farko ma da ya da gida tabbatar yanzu mala'ika ne ya masa wahayi waye fadawa matarsa tace imani da shi yana fita gunwa da je babban aminin sa yace yau fa an turo ni annabin Allah ne yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah baya buƙatar amara wani explanation ba shi kawai yana da dake manzo Allah ya zo ana zaune a Makka bala'i yayi bala'i ga Quraysha suna gallaza manzon Allah aka ba ka ɗauke shi aka yi isra'i da miraji bayar da suna na khadija amul khazuni kenan ba ba mun karanta ba ya je isra'i suka je sabatul muqaddis aka wuce da shi saman saman bakwai kuma ya dawo duk a cikin abin da bai kai awa ɗaya ba ya zo ya ce qurayshawa a ɗakin ka'aba ya ce ajiya ya je batul muqaddis ba ma anan ba ya wuce saman saman bakwai ya karɓo salloli da Allah ya ta guda biyar asuba azhar la'asar magriba isha suka ce kai mamu da al'amuranka ma ya fara nisa to wannan wani irin renin hankali ne tafiyar da muke yi daga maka zuwa kasar sham a wata uku a je wata uku a dawo wata shida ka ce ka yi ta a cikin dare ɗaya ko ba lokacin ba fa kayan alatu ake da shi na hawa tafiye-tafiye ba kaga yanzu zamani ne mai yiwa a tura mutum ta waya kawai je shi ko zamani ne ai ba mamaki ga wata an tura mutum ta waya ba a kuna mamaki ne yanzu kakanka da ya rasu shekara hamsin in ka ce masa za a zama lokacin da za ka ɗauki waya ka buɗe wani abu sunansa video call kana kallon mutum duk inda yake a duniya kuna magana da ke zai yadda har ba zai yadda bayi a shekarun baya baya ana wara abu shi fax za ka je ka tsaya wani katon inji ka yi jawabi ka yi jawabi a danna wani abu tukunne tafi shi ma yana da fatsin ya je can su haɗu amma nan wayar ka ɗakin kana kwanta ɗakin ka kana ƙauyen ku kana ƙauyencin ka sai kallo wani a amerika wani a ingila wani a saudiya kuna magana kuma da shi ya yanzu ko karfe nawa ne ta maka ga agogon ka lahir gura ma agogon ɗakin ba haka ake ba to ba maki nan gaba a zo wani ci gaban duniya a har ba ka taba baka sani ba wannan ba komai ba suka ce muhammadu al'amarin ka yayi nisa suka ta manzon Allah yace ko kun yadda ko ba ku yadda ba haka ne suka ce idan har ka je fatake mun suka tafi tauce kasar sham suna ina yanzu yace na wuce su a daidai guri kaza har na musu sallama kuma in har suna tafiya ba samu matsala ba za su shigo garin makka ne a ran kaza ga watan kaza kuma yadda ya faɗa musu haka abin ya faru da suka zo su aka tambaye su aka ce ai ku ga fa abin da yake faruwa ga an samu sabon update kenan ko a garin Madina a Makka kai kaza kaza kaza suka ce eh to buri ya kama da mutum ranar kaza ga watan kaza muna zaune a zangon da muka zauna mun ji murya an yi sallama irin ta Muhammad bin Abdullahi ce haba mu ganshi ba ta za ka ganshi ya tafiya cikin ikon Allah kun faye kunu kan saka ma yayi bace ai anan mai imani yayi imani mai arnanci ya ƙara arnancewa suka ɗunguma gudun sana'a bakar to kai kai mutum ne babban mutum mai daraja saboda shi mai kuɗi ne a sana'a bakar kuma ɗan kasuwa ne yana abin kusan kowa ba shi a garin so ba zai tafi farar ɗaya ba kai mai daraja ne ka zo ka biye wannan ya mai da kai kaza kaza kaza yanzu ka duba abin da abokin ke faɗa ta me ya ce ya ce wai a daren jiya an ɗauke daga nan an kai batul muqaddis daga nan kuma ya wuce saman bakwai kuma ya dawo ya ce musu shi ya faɗa muku suka ce ce to na yi imani da abin da ya faɗa inda shi ya faɗa gaskiya ne shi baya maganar in annabi ya faɗa magana shi baya maganar a yi sai an yi nazari a saboda gaskatawarsa shi yasa ɗaya daga cikin masu yaba manzala ku ya ce fasidiku filgari wasiddiku lam yarima wa hum yaqulani ma filgari min arami wiqayatullahi agnat al-mudha'afati min ad-duru'i wa an alimin al-udali yana yaban manzan Allah ne ya ce wafa sidiku filgari ita karan kanta gaskiyar kanta ga ta nan a cikin kogo wasu biyu da mai yawan ba da gaskiya suna cikin kogo su biyu shine hijiran manzan Allah daga maka zuwa madina ba mun karanta ba ya zauna a wani kogo gari sauri kusan kwana uku yana cikin kogon da hidda sanawa bakare kafin su ɓadda kafa su kama hanya daga baya to sai yake waƙi akan wannan sai ya kira manzan Allah matsayin asidiku shi manzan Allah shine gaskiyar kuma waye nabiyinsa ya ce wasu diku ta tana bakarin kyan kaga shi ya gaskata manzon Allah tun daga turo shi bai taɓa yin shakku ko tunani ko wani musu akan abin da manzon Allah ya faɗa masa ba sai ka sa masa as-siddiq da yawan ba da gaskiya kenan me yawan gaskatawa ko yace la yadlibu dalilan min karidihi wannan gaskata manzon Allah da yayi a zuciyarsa babu wata kofa ko daya da za a samu a ce yau ga wani abu ya fita na shakku daga zuciyar Abubakarin game da manzon Allah yace wa idal alamu ko yafidu ala lisanihi amma duda wannan imani nashi da wannan karfin imanin da ya samu manzo Allah fa da kansa ya bada shaida akan imaninsa wata rana sai da Umar suka yi kamar kace musu akan wani abu kida sana Abubakar sai dan to a maganar maganar Umar ce daidai sai Abubakar kuma kuskure ce haga za dan yi musu kenan ko to suka tashi dai a haka daga baya bayan sun tafi gida sai abubakar ga cewa kai bai kyauta ba ya yi jayayya da umar ɗin bari je ba umar haƙuri shi ma umar kuma a tangida ake tanin ka da kyauta ba ya ake yi bari har ma suka yi musu ta sa abubakar ba daidai ba ne wannan bari je ba shi haƙuri hakinin kowa yana kan daidai ko zai za su ba juna haƙuri da ya zo gidan umar da ya samu umar washi sai ya wuce gidan manzo Allah ya zauna shi kuma umar da ya zo gidan abubakar ka ce ai baya gida ya fita to ya sai na da ya je shi yana gurin manzon Allah yana zuwa ce ya abubakar hira shi na ba shi haƙuri shi ma na ba shi haƙuri wanda ce me ya faru suka ce a ya ce aku faɗa min me ya faru shi ne sai suka ba shi labarin abin da ya faru daga ji cewa ai an yi musu tsakaninsa da abubakar ne da umar sai ramazan Allah ya ɓaci ya ce wallahi babu ɗaya a cikin kuku duka sahabban nan fata yadda muka yi jayayya kafin ya ga musulunci in ban da abubakar babu ɗaya a cikinku da ya ba da dukiya aka yi da'awa kamar ta abubakar ya rika faɗan fadolinsa da abubakar ya ce fa hal tare kuli sahibi ba za ku bar min abokina ba sana abubakar ya ce ya manzan Allah ni ne haɓar da gaskiya ce ko kai ne baka da gaskiya ba za ma karara ba kai ba abokina ba ne ko ba hikanan ba ta kuwa abin da ya farin da raza masalacin manzala kamar haka ne an gabanan ba wunduna ba ne haka to su kuma zamanin wannan wundan kawai ka bula gidanka islamiyya ne kawai ka shige shi ma nan ya bula ya shiga can kowa haka ya rika gidan manzo Allah masallaci ko ba ya zago ta nan gate ba je ga abin ya san nan manzo Allah ta duk kofin da a tattoshe su a bar kawai main gate amma kar a toshe kofar sanan Abubakar shi a bar marasa shi shi kadai aka bar mata daga gidansa zuwa masallaci direct saboda matsayinsa a gun manzon Allah yace fa hal tariku li sahibi yanzu ba za ku bar min abokina ba malamai suka ce shi kadai ne Allah kira da sunan sahabi a Qur'ani shi yasa duk wani sahabi da ake faɗan sahabi a duniya ya samu sunan ne saboda wa sadana babakare ina za mu gane wannan da Allah ke ba mu labarin fitar manzon Allah daga Makka zuwa Madina yace illa tansuruhu فقد نصره الله إذ أكرده الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحب إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا to haka duk wannan kimomi ne fa da darajoji na sada babakar ko aka tambaye manzon Allah wa ka fi so a duniya yace Aisha aka ce a a maza yace babanta mana babu ko wata magana ba shikenan babanta kawai shine babban aminin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kara masa daraja to amma haga duk da irin wannan matsayi da yake da shi da imani mai karfi amma wannan bakin ciki da damuwa da take dukan zuciyarsa kai ta fito akan harsansa ma'ana yana rike abin a zuciya amma tunda abu ya dauki lokaci kwana daya sati daya har wata ya dosa sai da furta abin a bakin su na lokaci me yake cewa ya ce wa huwa ko wa huwa sabirin mutasibun duk da cewa ya yi haƙuri daga abin da yake faruwa an zargi yarsa kuma yar tashi ma matar fa manzan Allah inda an zargi wata yarsa da matar manzan Allah ba ai kitsin da sauki tare da cewa shi ma zai bakanta masa rai amma a ce yarsa kuma matar manzan Allah kuma ta tayi kaza na ashe da wani namiji daban kaga wannan abin bakin ciki ne mai karfi ai to duk da yayi haƙuri yana neman lada a gurin Allah yace alal alam amma wannan zafin radadi na wannan bakin ciki da ya karfa zuciyarsa fa yaqulu sai wata rana yace wallahi marumi marumi na li hadha fil jahiliya yace wallahi ko a zamanin jahiliya mu gidanmu gidanmu zuri'ar mu ba a taba zargin mu da mun yi zina ba a tarihinsa an ce tun a zamanin jahiliya baya harkar matan banza baya shan kayan maye baya bautar gunki akwai irin su da ku a cikin sahabbai tun a zamanin jahiliya ma akwai nana musu wani nutsuwa ta musamman ya san gunki dai ƙarya ne shan kayan maye kuma hauka ne in kana so ka ga cikakken mahaukaci a duniya ka sami mai shan kayan maye to wace morewa yake za ka zama ƙazami ka zama ran mutunci ka zama baka user zama ka zama kai baka amfanar kanka ba bare waɗansu to me riba a ciki in kana neman ƙazami na biyu ka nemi mazinaci yanzu mutumin da yake da tsafta da sanin ya kamata ko abinci ne wani ya ci a kwano baka san waye ba bare ka san darajarsa ha kawai ka zo ka samu kwano an ci abinci an rage guntu ko ko ga miya miya sai kuma ce mi kokana nan a za maka abinci zaka ci ba kwa bane ne ci sai dan kaɗan dagaji ne ko kuma irin rudu ɗin nan kasa ko rudu shi dai kawai ci ko mai samu ci shi ba ta komai kawai ci amma duk mutum mai muru'a ko baka ji abin da an tara ya faɗa ba ko yace wala qad abitu ala tsawawa azillahu hatta anala bi karimal ma'akari wai saboda yana maka mutuncinsa da kimarsa yace ina kwana in wuni da yunwa ba zan ci kowane irin abinci ba sai abinci mai daraja a gurin mutane masu tsarki abinci na halal mana ko da zai mutu da yunwa ba zai dai su kaskantaccen abu ba kaga roƙo ba kaskanci ba ne to haga ba zai ba kenan ga yunwa ta kashe shi ba zai roƙo ba saboda muru'a da yake da ita ga yunwa yana ji amma ba zai ci abincin da yake haram ba ne ya nuna maka mai kimar da yake da ita da kuma dattaku da mutunci da yake da shi to haka yanzu a ce abinci ba za ka iya ci a kwanan da wani ya ce rage ba musamman kuma a ce baka san waye ba ko yana ga yanzu ka je kan wanda ya waye ko shayi ne ya kama shi zai sha a cikin kasuwa sai ce mai shayi samu leda fara ka sa a cikin kofin ko ba haka bane tukunna ka zama min shayin a kofin sai in sha haka bakin shi bai taba da shin kofi ba saboda ai shayin kofin kasuwa ba na kwada kwa bane an ba wa gabi an ba wa gabza an kowa ma an bashi kuma kama ka zo ka maka aga ba kai baka san da kake yi ba to zaka na gane mutane masu yin ru'a in ka kalli ire-iren waɗannan abubuwan nasu ko kai mutum yana da wani kayansa ya turo gora aljunsa samun samun samun samun haka wani ai babu daraja a ciki ai nawa ne goron gaba ɗayansa duk cin goron ka sanar da ɗari malakai mare da aka ɗan tattaɓa wa tunda ba abinci a ƙoshi ba ne da da goro da kuɗi a ciki da waye ya turo ya fata majina da hannun da dama ya goge a rigarsa kuma ya ɗauko kuma ya ɓallama kuma kuma ka gabza a bakin ya gaza babu daraja a ciki babu muruwa ko to ka kimanta kanka shi ne ake cewa izzun nafs izzun nafs ka mutunta kanka kana ba kanka daraja ba girman kai bane abin kimanta kai ne ko bai kamata maka ko ina kana tun komai ba ai ba daidai bane saboda ka mutunta kanka so ka gani yace wallahi ko a zamanin jahiliya mu gidan mu zuri'ar mu ba taba zargin mu da mun yi zina ba to kuma yaya zamu zina a cikin musulunci saboda ai ana gadan dabi'a da kuma zuri'a wannan ne yasa idan mutum dan mutanen kirki ne ya fito wani abu na banza to shin yake samun tsangwama a cikin al'umma daban da wanda dama tan dan iska ne da uwa da ubansa ko ka duba kaga kisar ne nana maryam ta taho da da ga ta ta tafi bayan gari ta da kuma ga da suka ce mu ya uku ta haruna ma kana abokin mur'a sau'in amma kana muki bakiya baban ki ba mutumin banza bane mamar ki kuma ba karo bace to kuma ki daga zo da babu aure hakenan albasa ba sai harin ruwa ba kenan ko to shine ke nuna maka ai mu a zamanin jahiliya ma zuri'ar mu da gidanmu ba a jefe mu da muna yin zina ba mana an san su zama mutane masu daraja masu mutunci masu tsantsani to wannan abin shi aka rasa yanzu a auratayya ya zage shiga bala'i ko ba gane ba a shekarun baya iyaye ba sa yadda ka auri kowa ka ga dama shi zai nemo maka wa za ka aura da yake akwai tarbiyya akwai tsari sai dan ya yarda sai a yi auren kuma sai aka yafi ayaye masu albarkoki saboda su amma yanzu fa an bar komai a baragada kawai kai baka san wa yake nema ba bai san ma wace ce ba kai ma uban baka san ma waye zuri'anta ba ma kawai ba wata yarinya ce za a ji amin tambaya kai kuma ga ka gabza da kai gaza gaza gaza kawai ka ji a kawai yake na an gama sai daga baya bayan shekara goma da auren wani bala'i ya kudo kuma a rasa ya za'a yi so aure babin wasa bane din mai so zauna lafiya to kafin ka yi aure mun sha bada wannan shawarar ko in kaga wadda kake son ta to ka ka istikara farko kenan sai ka istikara shine sallah nafila raka'a biyu da karanta addu'ar da manzon Allah ya koyar in ka gama istikaranka sai ka tuntubi mahaifanka wace yarinya na gani amma da ne bincike an ta mai yar gidan wani ne kaza kaza kaza ina son ta to nake so na muku bayani kalla ku gani in ta dace sai a neme ta haka yi ku to ga idan iyayen naka masu kima ne su ma sun san me suke za su ƙara nutsuwa ne in da bai san gidansu gaba ɗaya ba zai bincike mai ƙarfi akan gidan ko ba bincike da na 'yan siyasa ba fa ba fa na social media ba binciken gaskiya za a je a kansu ta gaza an ce maka wannan kabarta to idan kai cikakken ɗa ne sai ka ce to ba za ka nemi bahasi ba ta ganin saboda ka ce a ai an ce na barci ito ai har abada dama ai ban ce ina sabon gaya mata ba dama ba sai an faɗi dalilin ba kawai na gode Allah saka da alkhairi shikenan sai su ji daɗi a ransu su ƙara ma addu'a sai Allah ƙara ma albarka ko ba haka bane amma ka juye ba ba da ɗasuna wai tankiya akan matar da zai aura ba fa ka aure ta bane fa zai aura fa baban ya ce karka aure ta shi kuma ce sai ya aure ta ba ga suke ba ko ya ta kai ubanta kotu a nawa akai ko kuma su gudu su bar garin su je su yi aure a can wata duniya kuma su dawo ai an shiga masifa ai suka ce in kana son zama lafiya a aure shi mana sha faɗa mana ko in za ka yi aure to ka samu amincewar mutum hudu in aka samu amincewar uku ɗaya bai yadda ba to zaman ka lafiya ka kura da auren shi ne ɓangarenka iyayenka guda biyu mamarka da babanka su yadda da auren su so auren da gaske ita ɓangarenta guda biyu babanta mamarta su so ka su so aurenka da ita to sai ka je ku auren ku samu albarka amma ka waya gari iyayenka biyu suna so ita kuma babanta yana son ka amma uwarta ba ta so to in har ka ji labari kai kokari a damula auren kar a yi shi ne zaman ka lafiya saboda nauyin haƙƙin uwa a kan ‘ya'yata idan ta ɓaci game da auren wala ta kun gama da jaraba ta kun gama da ƙalubala ƙarshen rayuwar kuma kai ma haka to da yawa da ga matasa suna wani abu na hauka kana zuwa banka ce wance ce iya karka aure ta wani lokaci ma ‘yar uwar ku ce ‘yar uwar baban ce sai ce karka aure ta tun bin da ke shahasha ne ba ‘yar uwarsa ba ce to ne na ka haika to ba ba kawai ba haikar mana ne kafin fa ya sai ka suke alaka da iyayen yarinyar ki sai ta karki aure to me na kai kan dogon bincike me yasa baba ai gida ne ah baban naka naka tambaya me yasa so ya ai hauka zaka ce ne sai ce to kawai shi ke gaza lafiya sai ka ga mutum ya ce baban ya ce kar aura to amma sai je bi manyan aminan baban kowane mutum galibi a kowane suke gano magana yake haƙura ya ko baya su ana samu ko to sai je bi irinsu sai je kuka a gabansu sai baban naka ne faɗa to shi kenan ka bari to idan kai har cikakken mutum ne in ɗa ya zo ce maka babansa ya ce mar kaza amma yana so kai ne zaka faɗa baban ya ji to in kai ɗin da kirki kake da gaske sai ma ka ga wani haƙin iyaye girma ne da shi a musulunci zan iya faɗa mara yadda amma fa kasan tun da baya so za ka game da jaraba a rayuwarka kai ta karanta masa ayoyi da bayanai akan haƙin iyaye ka saukar da shi karka yadda ka sa baban ya yadda kuna ganewa to sai je ba hanyar ko malaman baban ko baban yana da wani yayansa wanda kuma yana mutunta yayan nashi sai da gunyayen baban ya ta kuka ya kuma ta kwantar da hankalinka an gama to su kuma ga mutanen da aka sa tarbiyya din nan in yayan kai ce kaza haka da kawai shikenan ba ka so ba ka ce shikenan kuma daga nan ba zai nuna damuwarsa ba kawai zai haɗe bakin cikinsa a ranshi ya bari sai akwai abin da ya hanga galibi duk duniya ba wanda yake son ka wallahi kamar iyayenka guda biyu duk duniya babu duk duniya babu duk duniya in kana son ganewa ka rika ji a ranka ya kake son ɗanka da ka haifa to za ka gane ashe kai fa haka babanka yake ƙaunarka ko ka dawo gida su taso a guje suna kanana ka daga su ba kana jin dadi ba su wasa jin dadi to fa wannan kaunar tana nan a ransu komin girman ka a duniya tunda ya hana ka wannan abun kai ka ce to shikenan to ba da an gama shikenan magana ta kai ka samu aure mai albarka nuna kuma lafiya amma har ka san guda uku nan hudun nan ɗaya baya so kai auren to ka shirya gamuwa da wani bala'i nan gaba wani lokaci bala'in shine sai bayan ka shekara ahirin kusatan ma da auren wani babban mutum ya aika yana suka fini ma shekaru wani kiza faru a gidansa wallahi babban mutum ne sosai ya tare ƴaƴansa ya ce musu a yau ne nake shelanta muku na damar auren uwarku haka ya ce sanda nake matashi na fara samun jari zan ƙwari mamarku babana ya takar in aure ta haka ya faɗa ya saboda bani da hankali ina santa na bi ta hannun yayin babana da malam babana suka ba shi haƙuri suka danne shi ya yadda ya ce na aure ta to ga shi yanzu ne na ce ganin abin da ya hana ni kaga ya kaso kana nawa kenan daga auren zuwa lokacin kaga ya fi talatin to wani bala'in sai kai shekaru da yawa ma sai fara faɗo maka kisa in kana son zama lafiya in dai za ka yi aure ka samu zuri a ta gari to ka bi abin da muka baka wannan shawarar ka yi istikara ka tuntuɓi mahaifanka alamar istikarar ka ta yiwu shi ne in suka ce maka to ba matsala wannan gidansa ai lafiya kalau ne na taɓa ku labari ko wani da cewa bansa ai ina son wata yarinya ne kaza kaza kaza kaza baban tashi ya zauna ya ce yar gidan wance ya ce masa eh ya ce inda ka samu wannan ka samu mata in ta ba halin uwarta baban shi nake ga masa haka kaga me yake nan ya nuna maka ɗabi'un uwar da baban ya sani da ɗabi'un baban da ce in dai wannan ta ba halin iyayenta ya ce wallahi ka samu mata kuma haka ake kuma sun yi aure kuma sa zan lafiya kalau to akwai abin da ya fanna aure duk wannan alabi din fa galibin sa ƙarya ne fa I love you, my sweetie, my baby, my... duk galibi ƙarya ne fa, wala ƙarya ne, wala ƙarya ne, wala galibi ƙarya, ya a dandali, a dandalin ma tana yanka tana yin wani, bari yanzu ga shaɗan nan kuna da shi wayoyi? Tana auren naka ma tana waya da samarin ta kai baka sani ba, nawa aka samu? Tana ce maka sweetie waye zan mutu ƙaryar banza kawai. Wala ƙarya ne. ya za ka bi due process kana son aure na gari ka duba kalmar da abakar ya magana da ita fa ya ce wallahi mu a jahiliya ma ba a taɓa zargin gidanmu da cewa mun yi zina ba kuma ya za mu yi zina a zamanin musulunci kaga ai ya san me ya su waye gidan nasu su waye familin su to haka yake so ka ya aure ko wata ranka ɗanka gori a yana sai baba ya ɗansa gori shi ya halatta ai ko ba gori bane ana nuna masa ni'imar da aka masa ne da tun da kake yawo a garin nan ka taba jin wani ya ce ubanka kaza ne ya zage ni ya ce maka a ce to dan kaza taka inda na yin ba za a faɗa ba a dan ban yi bane ko da na ya za a faɗa ko to amma duk tsiyar mutum in dai kake yayi Allah kake da dokokin Allah wallahi duk tsiyar mutum ko ba a san ka sai ya ce eh mutumin girki ne sai dai shi ba yawan dariya a to wannan kuma na wani da ba haka ce shi kuma kawai shi kawai shi uzurin san tashi shi ba ruwan ki da ku to wannan ai wani abu ne daban amma dai baya munafurci kuma yana kyauta kuma yana kaza ka a shi kina nuna lafiya ko baka taba jin wani a shagame da shi ba to haka sai ka danka wannan gorin to zaka iya idan baka kiyaye da kudinka ba kai haka ba zai kiyaye ba sai zaka kiyaye mutuncin kanka saboda ƴaƴan da zaka haifa ka kiyaye mutuncin kanka saboda kiyaye mutuncin da iyayenka suka maka idan aka zaka ce dan gidan wani ne ya turo mu saboda an san waye su wani sai ka ji baban yana murna zuri aswani ne ka san yata sai da dadi ko sama inda baban naka taban dribulin fa sai a a to ba matsala dai mun gode mun gode mun gode ta da sosa kiya ko za mu yi shawara ta tira ta maka eh wallahi yarinyar dai mun dantin tafe ta akwai dama wani kanin kanwar kakar iyar ta da yake san ta da kuma salamu tullah a mai kyau ma yasa ba za ka janye ba sai ka bar mar sa'ai ga irin sunan da yawa ka zo gidan ahli sunna mun ba kai su ba ba ma yanzu wani gida ne ba ba ai matan za a aura ai da wahala ai ko ba hi bane shi yasa kula ta ga malaman mu na sunna ku dabbaka sunna a aikace a aure da yayanku in kuka dabbaka sunna wallahi duk matasan suna san aure me yake na sa aure al'adodi ko idan da kai malamin sunna ne an san ka kana sunna kawai kana da yaya mata to daga an tashi auren ta farko a ga cewa kai kwashe kwashe ko yau babu bid'a bid'a duk an rarrage abubuwa da yawa sai kaga ana rashin a gidanka har gobe har jifa wallahi akwai matan da wallahi bukin din su ake har gobe wallahi har jibi ma ba wuce ce ƙwarya ta gari tana ragaya har gobe haka ne ka san hausa na? ka san ragaya? me ragaya? ake rata abubuwa ko? yauwa to ƙwariya mai kyau ana ake rate ta ba barin ta tsakar gida tana yawo ma'ana wannan 'yan matan kwaltan ba su bane 'yan matan aure yauwa shi ne abin da ake nuna maka 'yan matan kwalta za su yi aure ran asabar sun yi ado sun fidda gashi sun yi zambaki sun yi kuma makeup wannan mata aure ce ba kunya ba tsoron Allah rabin kirjinta a waje kana gani ga komanta kuma tana tayawa kan titi ga wata waya katuwa tana ta wani hauka aka to na kana ita wannan wallahi za ku nan kace za ka raba ta da wannan android din to wallahi dai auren ku ya fasu to wannan mata aure ce to mu kuma na ga samari duk wanda zaka aure mai android to ba matar ka bace wallahi ba matar ka bace ta fi ka sanin kan waya ta fi ka alaka da waya kuma ka aure ta haihata haihata limatu adin ka je ka samu gafila gafila shine matar da ba ta da wayewa ko ba shi bane su gidansu kawai ka ce musu mu sai a ce musu yanzu ne yan kauye ba ta da wayewa wace kullun da gidaje kan wata limami mai haka sai wai ki sai ki ce musu eh to wa zan kina son kirce Allah ne zai kame sona ai ko ba shi bane kada kike yawon waye soki da hanin hakkin yi kwanti duk sa'anin ki sun aihu akan titi sai fada kuma ya kaure kenan ko so shine sun za ka yi aure ka nemi gafila wanda ba ta da wayewa amma ita mutum tana ƙara wayewa to tana kuma ƙara nisa da zaman aure ne saboda wayewar ya mata aure ya masifa ne a kan mata su maza za a zo na su su ma kai lauyan maza ne to a shi ne ta kashe mata su su ta kashe mazan ai mazala ke cewa ma taraktu ba'adi fitnatan adarru ara al-nizali minan nisa ban bar wani bala'i a bana da dai cutar da ɗana miji ba kamar ya mace yasa muke haska yan matasan nan wanda Allah ya sa ya gane sai ka ga zauna lafiya da yawa fa daga losing din auren barba ka shiga masifa a rayuwa daga nan har kan mutu kuma barka da nutsuwa har Allah kiyaye mu to shine yace fa yaqulu wallahi ma rumina bi hadha fi jahiliya afanar da bi fil islam yace wallahi a zamanin jahiliya ma mu ba a zarge mu da zina ba to kuma yaya za a zarge mu da zina me da mi zina a lokacin musulunci ka gina nuna maka kimar zuri'ar su da famulin su yace wa hiya kalimatu to min al-murarati ma tahmil yace wannan kalmata tana dauke da wani daci da wani bakin ciki da wani kunci mai girma a tare da ita ya faɗi kalmar cikin bacin rai da damuwa saboda ya shiga kuncin rayuwa yaya za a ce bai zina ba a zahiliya da shi da zuri'arsa kuma yanzu a zo a ce bayan musulunci har ma a ce wai yarsa ko mata manzala kuma ta yi zina haka wani abu nan da ba gadon su bane ana gadon ɗabi'u da halaye ai ya sa manzala magana kan neman aure ya ce za a takun manta dauna dinahu wa kulqahu fa zawju in ya zo neman aure a gidanku kun yarda da aqidarsa kuma kun yarda da ɗabi'unsa ma'ana halayensa to ku bashi auren irku in muku bashi ba fa za a samu fitina da fasadi mai yawa a cikin al'umma kuma shage fama da shi yanzu ko eh ni'mal ustazi ya zo amma ba shi da kuɗi ba shi da abu kayan aiki ba sai ga an ce wai me zai ci me zai baki kici ki je ki auri wanda zaki huta kina ɗabi'ar iyaye ai galibi ko ki auri wanda zaki huta to wace maka hutu a cikin kuɗi yake ai da yawa daga masu kuna ba san kimar ƴaƴa mata ba yake ina daukar mutane kamar hularsa in ta mara hauka kawai zai bol da ita aure wata Allah ya kiyaye yace hatta idza ko eh idza qala Allahu ibnatuhu yace har ma aka waye gari ta faɗa masa ta yar tashi almarida mara lafiya ko almu'azzaba take cikin azaba da kuncin rayuwa tace ajib anni rasulullah tace ya babana ka ba manzon Allah amsa mana game da abin da yake tambaya ta fa qala sai yace fi mirati hamida da a cikin wani kunci mai kunshi a zuciyarsa yace wallahi ma adari ma qulur sallama yace wallahi ban san me zan ce masa saboda abin ya shallake hankalinsa ai manzon Allah ne a gabanka yana magana matsayin manzon Allah kuma daban ne da kowanne mutum a duniya idan ka ce bata yi ba Allah ya mara wahayi ta yi me sunanka haka an shiga masifa kenan yasa shi zama da manzon Allah daban ne yace wako wa ummu ruman mahaifiyarta ma ummu ruman zawji siddiq radiyallahu anhu radiyallahu anhuma matarsa da babakarin Allah kara musu yarda wahiya katamasaku amama ibnatiha ga tanan a farkon lokaci ta yi kokari iyayinta a gaban yarta take me tana cikin me mafajua min kulli shay'in wata zuwa ya gari cikin kaskanci da shiga kuncin rayuwa ta rasa diddin da duniya da tambayin mata cewa wannan labarin manzon Allah ya sani aka ce eh babana ya sani ta ce eh sai ta shiga kuka da kuncin rayuwa sai ta ce mata mai mata kwantar da hankalinki yi wa kanki sauki ai ki gane cewa kaɗan ne daga cikin matar da take mai kyau kyakkyawa kuma take auren mijin da yake santa kuma take da kishoyi da yawa fati sun yi ta mata sharri sharri ma'ana wannan abun ma sharri suka miki ba halinki bane kwantar da hankalinki haka me tana bata kwantar da hankali kuna ganewa haka ta kokari a lokacin ai ta ciki daina yawan kukan nan wannan ai wani wannan abu ne kaɗan ma ai in dai mace tana da kishiyoyi kuma ta zanto kyakkyawa mijinta kuma yana son ta to ba ta gamu da kalubale da yawa irin wannan saboda su galibin mata babban damuwarsu a duniya shine kishiya ya zai wahala shi sati ba su magana kishiyarsu ba zai wahala kullun su a cewa kaza kaza kaza kaza dan ma yanzu ana ta samun dai abubuwa na ci gaba da kuma ilimin tsoron Allah ko ta kunta mata da hankali tace ya ibnati ya bunayyati ya ke ata hawwini ala nafsiki ash'ana ki wa kanki sauki game da wannan al'amari fa wallahi tace mata na rantsa da Allah laqalla makan imra'atun qaftun wa bi'atun inda rajulin yuhibbuha wala hada ra'irun illa akatarna alaiha yace ai kadan ne daga cikin matar da take auren miji kuma ita matar kyakkyawa ce mijinta kuma yana kaunarta kuma tana da kishiyoyi za ta gaba da samun tsangwama da suka daga kishiyoyinta ma'ana wannan abin ma da cike yana yaɗu wannan kawai sharrin kishiya ne ko ba shi kenan ba haka zai ba ta ɗan kwantar da hankali kenan ya ce walakin halatta masu ya ce amma duk da wannan abin ta a lokacin da ta fara kwantarwa da 'yarta hankali a ƙarshe fa sai da ya gushe agunta ita ma fatadalu wa aisha ta kudu laha da take ce mata tana na aisha ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace mamata ki bawa manzon Allah amsa mana a madadina tun daga ta a zaune ga mijinta a zaune ga manzon Allah ga nana aisha ga wata bakuwa ba ka karanta ba kuma ya faɗa abin da ya faɗa kowa ya shuru so yake a bashi amsa kace baba ka bashi amsa a madadina yace me ran ce masa wallahi ban san me ran faɗa masa ba mamata da take bani kwanciyar hankali kwanaki kika ce in yi hakuri saboda kishoyi kaza kaza kaza ma'ana yanzu ma ki kirkiro ki ki samu wata magana za ki faɗa a samu kwanciyar hankali kenan ko ta ce a'a ai wancan ki aka faɗawa yi kuma wannan manzon Allah ne matsayin sahi daban ne a cikin mutane ta ce wallahi ma adari ma aqulu lahu ta ce wallahi ban san me zan faɗa masa ba ko yace eh akwai lokaci ko za mu tafi ya ce kamar ƙarar lauji hamin ƙabulu kai ban da shi mamadinta haka ya faɗa ya ce wallahi ma dari ma ƙudar sun salama ya ce mata wallahi ban san me zan faɗa manzan Allah ba ita mata ce uwarta ta mahaifiyarta ta wallahi ban san me zan faɗa manzan Allah ba mana sha'anin ya fi ƙarfin tunani na a duka mun karanta ko to haka ƙarshe mai ce tun da kukun kasa to shi kenan ta ji aranta cewa to yanzu babu wani gatanta dama waye gatanka in ka shiga bala'i shine a ce mamarka da babanka ko ba shi bane to sun kasa kare ka to yanzu ya zakai ta tafi mafadar Allah saboda tarbiyyar da manzon Allah ya daura ta akai ta gane cewa to yanzu mijinta bai wanke ta ba mamarta bata wanke ta ba mamarta bata wanke ta ba to yanzu ya za a yi bari a kuma gurin Allah sai ta ce to shikin tace musu wallahi in na ce muku ban aikata ba shi Allah ya san ban yi ba amma ku ba za ku yadda ba saboda labari ya riga ya kawo kwakwalwar ku in kuma na ce muku nayi Allah fa ya san ban yi ba amma kuma za ku yarda ba haka bane to dan haka ba wani abu da zan iya faɗa ni yanzu in muku bayani ma ku gane illa in faɗa muku irin abin da annabi yaquba ya faɗa da aka ce masa dan sai kura ta cinye shi ta ce fa sabarun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun tana faɗin wannan tace sai na ji hawaye na ma ya yanki tana kallon su da ta juya musu baya ta kwance ta kawai ta koma fadar Allah tana kuma da yaƙinan da cewa lalle Allah zai wanke ta tace amma ta san tsammanin Allah ya nuna manzon Allah mafarki cewa ba ta yi wannan abin ba sai kuma Allah kawo wahayi ma a take emergency to wannan shine in ka shiga cikin bala'i kai ma karka damu da kowa a bayan ƙasa waye gatan ka kace Allah me ka saka Allah ko ba shikenan ba ka san gaje ka samu wani wawan jami'in tsaron da bai san me yake ciki ba dan ya sa wannan kayan sarkin wanda bai fara cewa waye gatan ka aka da ga maka ba ba ne ya manta shi fa zai gama aikin zai kare aikin fa amma ba bai mutu a cikin aikin ba zai gama aikin zai ritaya ana shi kudin fansho da gratuity ba ga bane ya dawo kuma yana gadi sai da karshen mutumin da ya zalunci ai shi ne karshen zalunci ai yasa ka ji tsoron Allah kana wannan aikin ba wani abin gadara bane kowa da ka gani akwai aikin da Allah ya daura shi akai to dan kai kana wannan aikin ka dauka cewa kai wakilin Allah ne a aikin ka in mutum ya zo gaban ka to ka bi hanyoyin hikima da mutunci ka masa abin da ya dace ba cin zarafi ba ko take da an ce waye gacinka ko waye gacinka yau sai an yi kaza da kaza da kaza da kaza gata na Allah ne wallahi kuma inda gaske ka faɗa da imani na gaske kuma baka yi laifin ba wallahi a galibi a imanin sai Allah ya ce ka awo saboda abin da Allah ya fi tsana a duniya shine ka zalunci mutumin da ba shi da kariya kun gane ba shi da mai zama masa ba zai iya ma komai ba kawai Allah ne gatansa kai tsaye kuma kuma gun Allah da gaske to ta kira ta kawo kare na ka samu aka mace emergency yana wannan haka daga gashi da kansa zai harba kansa da kansa ya fadi an yi da yawa yasa muna kira da masu duk komai kake a duniya kana ji a ranka cewa kai wakilin Allah ne a aikin ka zaka duk wanda zo gaban ka ka masa hukunci daidai da gaskiya da adalci karka zalunce idan ka fi shi karfi da kuma makali ko bai sani ba ko wannan bai ta faruwa da libana manta a banki kaza kaza kaza kaza sai ti mutunci na wulakanta mu'allin a kan layi dan me na bi ta guri kaza haka kawai sai ta amma ai baka rubuta kan abu ba bare ka ce ban karanta ba kaza kaza kaza kana harafin ina ne a gure ga zaka ce kuma ban mutum da kuma tarbiyyar da ba za ka iya cin mutunta ban mutum ne ne ka lokacin ma analog ne cag ne aka gama irza ba aka danno kuɗi kawai sai bani ƙoba a lokacin dubu biyar ne ba na manta zan mizirol aka bani jin karɓa sai bani gudun dubu hamsin na karɓa na irga sai ce masa ka duba cag da na baka wani dubawa zan yi haka ce ba kuma ka duba ne in ta su ai dubu biyar aka rubuta ta kuma kaban da dubu hamsin sai da hayyacinsa kuma na ɗauke kudakan kanta suna jikina a dokar banki an gama hukunci dama an ce ka irga kudin kafin ka bar kanta ko in ka bar kanta ka juya in ka samu shot ko over ba za ba mai baka shi ne dokar banki sai fara karkarwa ya buɗe kuɗi ya kai ai wallahi ai ai zan iya dawo da kai tun da ka tafi shi ne wannan magana a wata ba za ka iya ba ai ba irin yanzu bane ba da ka ce ai kaza kaza kaza ne ta amma dai almuhim dai kamar da masa kuɗin shi ka karɓi yanawa ta kadan ka nutsuwa ta tafiya ta haka Allah ya rama mu a take to haka abu yake tafiya in ka ta mutuncin mutum wallahi galibi Allah baya bari yasa mai hikima yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu yalji'u aqibahu ila nadam tanamu aynayka wal mazlumu muntadah yad'u alayka wa inatullahi lam tanam ko kuma wa ainullahi lam tanam karki zalunci dan ka samu dama idan kai zalunci karshen sa shine nadama zaka yi kana ta aiki kana ta fama shekara talatin da biyar kana aiki amma saboda kana zalunci ka cuci mutane sai Allah ya kama dab da barin aikinka wani bala'i ya faruwa a kore ka aiki ba ana yi ba ba maganar a sallame ka ko kuma ka gama aikin ka yi ritayar sai saboda ka zalunci sai Allah ya ki bari abin ka ya fito daga nan ka zauna a gida ba sana'a ba kai komai ba ga family ga wane ne sai jini ya kama ka hawan jini sai siga sai koda sai mutuwa shi ne na shi ne zalunci shi sa duk inda ka kaɗa ka yi gaskiya ka yi adalci kuma ka taimaki wanda bai sani ba ka taimaki wanda ba shi da ƙarfi sai Allah ya maka albarka ya zo ya ma abu ya cika na gode ka ce ba komai Allah ma albarka wala tana binka amma mutum ya ji gillin ka a rai ya ce Allah isa ka shiga uku ka shiga uku so sai mu tsaya a nan ko satin muna tafi insha Allah inda rayuwa sai mu ƙarasa kafin mu ƙara karatu kuma ci gaba da bayani da aka ta yi cikin kwana biyun nan dangane da haɗa solar masallaci Allah bisa ƙaddara su a kwanakin baya zancen ya su mako to amma da ba su maye ba babu kayan aiki ne mutane sun ya kokarin su an yi ta yi an gaji kuma ana lura da yanayin rayuwa da aka tsanci kai a ciki tsadar rayuwa wahalhalun rayuwa to kar a matsa a mutane da a nemi taimako shine aka bar aiki kowa ya ga an jara fanar ana ajiye su aiki duk an siyo an yi waya an jira a lokacin ta yau ba sa suna samun masallaci gaba ɗayansu duk an ɗaura su idan muka yi sa'a ran juma'a ma za su sallan Allah da solar masallaci mai kyau al'umma sun ƙara yunƙuri kuma sun yi duk abin da ya dace muna addu'a duk wanda ya taimaka da kowane irin taimako ne to Allah sakanta masa nafi alkarin abin da ya bayar akwai waɗansu da da aka faɗi wannan abin wani daga cikin masu kuɗi masu arziki na aljanna ko ana faɗa cewa ana neman batir da masallaci babban layin da za su kauna fankokin sai aiki gaba ɗaya batirin an ba da deposit amma za a cika kuɗi a ya faɗa mutu kuma yi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kawai sai turo wa mutane a take kawai kago na ba ƙaramin namiji ba ne a naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ya ci gashi aje a sai a karɓo batir kawai ko da aka faɗa muka je na ce to ne tunani na ƙwaƙwalwata a kowaɗansu na ce kawai bari in gaya musu abokanai na ne in ce kai zo kaza kaza ne fa wani aikin lahira ne ce ga wani kasuwanci ce ne mai malanta lahira ce ɗakin Allah ne yake son haske to ka haska ka ɗakin Allah ka samu sai a kabarinka solan masallaci ce gashi gashi gashi gashi gashi ina gaya wani ya ce turo a kawo na tura ya turo dubu hamsin ina gaya wani shi ma kawai da tafi gida kawai sai turo min dubu hamsin yana ta bada kuma haƙuri da Allah a yi haƙuri saboda aikin ya zo mutane a karan gatsau kuma suna ta waɗansu abubuwa halau still amma da za a bar abin zuwa sati ɗaya biyu uku da zai faka yanci Allah sa albarka abin da aka samu to ɗazu shi wancan da turo dubu hamsin na farko sai turo wani kuɗi dubu ɗari da hamsin kuma ya gaya wa abokinsa abokin da turo dubu ɗari da hamsin kaga nurin ala nurin kenan ko shi ma ni ina gaya mar ɗazu na gaya mar da zafa ya ce dama neman ka nake zai wuce fa ya ce dama akwai ta magana ta mince sola kaza kaza kace ya ce insha Allah zan kawo kawai da zai kawo min dubu a hirin ya bada shi ma wani abu kai mana gama da yanzu masa kai azna da gunka kana aiki ce eh ita to zo a ga aboki na ne ai ya ce masa yaka ta da aboki na ai ya zo to yaka yanci wani kasuwanci ne amma na lahira ya ce me ya faru ke sola a masallaci ana kan aiki yanzu haka kawo taimakonka sai ya kawo dubu goma ce wallahi ta yi kaɗan sai ya ƙara mun dubu goma a take to haka abin saka ga ya burge ka yi haka ne mutane ne suna son Allah shi kuma wani a take kawai shi ma sai ka dubu tamanin kai kan ka sai dai wani abu an kawo dubu ɗari biyu na ba malam shehu dubu ɗari biyu da ashirin ga wani ya turo dubu ɗari da hamsin nawa kenan dubu ɗari uku da saba'in daga jiya zuwa yau to kaga muna ƙara addu'a wa al'umma duk wanda yake niyyar taimakon musulunci Allah ce maka masa wanda yake badawa Allah ƙara masa wanda ba shi da shi Allah ba shi damar yayi amma karkare da kanka fa yanzu idan kai wannan asagatin aka gama aikin solar nan babu nerarka a ciki ka cuci kanka zaka cuci kanka dakin Allah ke haskakawa fa karhen ta shine zai samu sanadiyar haske a kabarin mu kai kuma kai baka bada gudunmuwar ka ba ka kawai da ka zo ka zauna ka ji karatu ka ji fanka ka ji sola ka ware ka yi asara ina fata an gane musamman makotan anguwar duka makotan masallaci ne ko to yanzu makocin ke na neman ka bashi haske a gidansa waye yake nema Allah ne ɗakin Allah ne masallaci ko to ana so a saka masa haske to kowa ka gudun muwarsa har yanzu kuma tana buɗe duk wanda ya bada da inda hali yanzu ya ƙara in babu hali Allah saka da alkhairi wanda bai bada ba kuma ya ƙara ƙarawa tunda aikin ba ƙarewa zai ba ba zai kare ba ko da an gama wannan aikin ana magana kofofin nan kansu za a ba sake musu wasu security za a musu wani ba zai ta kudi kama da dubu ɗari biyu to kullum abin haka yake tafiya kullum abin haka yake tafiya da haka muke ƙara kira wannan shine abin da ka kanka fa kana tuna cewa da wane ya rasu dan uwanka ne ko abokinka ne an kashe makabarta an binne shi da aka dawo daga makabarta kowa ya ci gaba da abin da yake kai ma an ka mutu haka kai ma haka ne to yanzu menene abin yi kana raye ka tirga gina kanka gidan lahirarka wani mai hikima yake cewa wan nafsu tabaki ala dunya wa qad alimat anna salamata tarku ma fiha wai rai yana kuka yana ta fama akan tara duniya amma shi ran kuma ya san cewa zaman ka lafiya ne ka rabu da kirkirin duniya yace la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunu illa allati kana qabla al maut baniha dan adam fa in ya riga ya mutu babu wani gunda zai je kuma ya zauna sai wani gidan da shi ya gina shi kafin ya mutu shine kabarinka kabari ai rami ne ake tonawa to amma da aka tona ramu kowa da irin aikin da yi saboda ka zaka samu aikin da kai a duniya shi zaka samu a cikin ramin kabarinka kuma wannan shine so mun tabinka kafin tashin kiyama idan mutum ya yi aiki mai kyau kyakkyawa zai ci gaba da samun daɗi da nishaɗi da jin daɗi da walwala har tashin ƙiyama in kuma ya aikin ashe faɗa kabari ya shiga uku da haka dai din mai rai Allah ba shi uzuri da dama ya gina kansa gida a lahira muna kashe kuɗaɗe to ga wani ya kawo ma kuɗi naira dubu ɗai shi ma taimakon solar ana masa fatan Allah saka masa da alkhairi so haka ake so kowa ya karkare na kanka duk abin da kake da shi ka bayar Allah ya sani Allah san kayi ruwa ko kayi kyauta to kaga ga wasu ma masha Allah san ƙara kawa jazakumullahu khairan to haka ake yi saka ga ana addina ta tafiya kaga an yi standard abu komai na sha'awa da jin daɗi kuma Allah sai gode mana insha Allah Allah ba da ikon taimakawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik